ونحمده أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan marice na litinin 26 ga watan almuharram a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai a shekara ta 2025 miladiya daga masjidil qur'an inda muke gabatar da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta abu ja'far al-warraq at-tahawi wanda yau insha Allah za mu darasi na uku in ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya a matashiya ta shida wato faɗin imamu tsahawi da ya ce ƙadimun bilabti da'in da'imun bilantiha haka ne da haka za mu tashi matashiya ta bakwai ya ce wala ya kunu illa ma yuridu ba abin wa a doron duniya sai abin da Allah ya ga dama to nan an tabbatarwa da Allah sifatul irada an gane ko inna rabbaka fa'alun lima yuridu fa'alun lima yuridu hal ataka hadithul junud mana ubangiji yana yin abin da yake so ne yana yin abin da ya ga dama ba mai tirsasa shi to ita irada malamai suka ce iri biyu ce akwai al'iradatul kauniya akwai al'iradatul shar'iyya idan aka ce al'iradatul kauniya ganin damar Allah na gudanar da duniya wannan duniyar da muke gani Allah ya halice ta kuma yana gudanar da ita yadda ya ga dama ba mai tilasta shi ba mai sa shi ba mai hana shi sai abin da yake so ne yake faruwa a duniya abin da baya so baya faruwa wannan shine irada kauniya idan Allah ya so rana ta hudo sai ta hudo in ya so kar ta hudo ba za ta hudo ba in ya so ruwan sama ya sauka sai ya sauka in bai so ba ba zai sauka ba in ya so tsirrai su fito daga ƙasa sai su fito in bai ga dama ba ba za su fito ba to wannan shine al-iradal kauniya gudanar da duniya karkashin ganin damar ubangiji subhanahu wataala wannan kuma yana nuna maka cikar ikon Allah shi ne mai mulkin da ba abin da ya isa ya faru a mulkinsa sai abin da yake so amma in ba Allah ba duk wani mai mulki da ka sani a duniya suna ne yana mulki amma akwai abin da ya fi ƙarfinsa yanzu hatta shugaban ƙasa da kake gani ba shi ya fi kowa girma ba a najeriya kujerarsa ta ɗari ta kowa shi ne mai sojoji mai 'yan sanda mai ss mai kurkuku mai alƙalai amma wallahi akwai abin da in kai magana da shugaban kasa sai dai ce maka ai hakuri ba zai yi ba saboda ya fi ƙarfinsa amma shi Allah a mulkinsa ba abin da yake fin ƙarfinsa to dole ne musulmi ya yarda da wannan Allah kaɗai ke da wannan amma a da an sha ruɗanmu kafin 11 september kafin a kai wa amerika hari ko an cauda ne ya wuce suna ganinsa kuma suka yarda da haka duk aka tsorata duniya da su akwai da yawa mutanen da sun fi jin tsoronsu ma sama da Allah amma da Allah ya tashi nuna gazawarsu ba su isa ba sai ga jirage sun zo sun rushe su ba su gansu ba to da haka dai Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne wanda sai abin da yake so yake faruwa abin da baya so kuma baya faruwa wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin ubangiji yace duk da za ku so a duniya dan ya kasance wannan abin ba zai kasance ba da soyayyarku da ganin damarku da iyawarku da ikonku sai inda sa hannun Allah yanzu in duk duniya za ta taru akan ta yi wani abu in Allah bai yadda abin ya yi ba ba zai yi ba duk in duniya za ta taru ta ce ba ta son wani abu in Allah ya ce yana so to sai abin ya kasance to wannan yana nuna maka rinjayen Allah akan me bayi ya fi ƙarfin kowa shi kuma ba wanda ya fi ƙarfinsa subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyar da yara ƙanana wannan aƙidar a zuciya dan ka bambance tsakanin Allah da wanda ba Allah ba ka san girman Allah Abdullahi dan Abbas yana yaro karami annabi yake koya masa wannan yace wa alam kai sani annal ummata cewa dukkan mutanen duniya lawij tama'u ala an yanfa'uka da za su taru akan su amfanar da kai wani abu lan yanfa'uka illa bi shay'in karkata bahu Allahu lak ba su isa su amfanar da kai komai ba sai da abin da Allah ya ga dama walau ijtama'u ala an yadurruka kuma inda duk mutanen duniya za su taru akan su yi fada da kai lan yadurruka ba za su iya cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk sai da abin da Allah ya kaddara zai same ka to wannan yana nuna maka ka yadda Allah kadai shine mai yi in yayi abu yayo in bai yi ba abin ba zai yi ba daidai da faɗinsa kullum yusibana illa ma kataballahu lana هو المولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله idan Allah ya so cuta ta same ka ba wanda ya isa yayi maka ita isai shi in kuma ya so ka da wani alkhairi ba wanda ya isa ya kawo maka da shi sai in shi ne ya ga dama subhanahu wataala to da ka dole ne mu ji wannan a ranmu Allah sama yake da kowa ikonsa shine mai faruwa abin da ya so shi zai faru abin da bai so ba zai faru ba da haka kada ka tsoraci wani irin tsoron da ake wa Allah wani ya zo yana firgita ka ai in bai yadda da kai ba za ka lalace in ya yadda da kai kuma kakakka ta yanke saka irin abin da ake tsoratar da waɗansu masu raunin imani in ka shiga ɗariƙar shehuwa ne arzikinka zai ta haɓaka ba za ka talauce ba haka suke cewa to talakawan ciki sai arziki sun kuma mu gani mana tunda su a ciki suke tunda yanzu shi mai kudi kiransa ake ya shiga kai ya talauce to talakan ciki ya kudi mana magani kaga wannan ƙarya ce a ce in ka zama dan izala zaka talauce to masu kudin da suke cikin izala kuma fa haka ka daina yadda da irin wannan maganganun magana ce wacce take ba ta da tushe ba ta da kai ba ta da gindi to wannan dangane da al'iradatul kauniya kenan akwai kuma al'iradatul shar'iyya idan aka ce irada shar'iyya ita kuma shine abin da Allah yake so a bauta masa da shi a irada kauniya ɗan adam bai da hannu yanzu ba wanda ya isa ya hana rana ta hudo daga gabas ba wanda ya isa ya tare ta ba wanda ya isa ya saukar da ruwan sama sai Allah dan adam bai da hannu a nan kwata-kwata Allah ya tsama hannun kowa to amma a irada shar'iyya addiniya at-taklifiyya duk ana gaya mata haka shine Allah ya zaban mana addini kuma shi yake so an gane ko to amma duk da haka sai ya bamu zabi bai tirsasa mu ba bai tirsasa mu ba ga musulunci Allah ya gaya maka shine addininsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun inna ad-dina inda Allah al-islam to kaga wannan diya nuna maka addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda da shi amma bai ce maka dole ba sai baka zabi ya dai gaya maka musulunci da sakamakon wanda ya musulunci ya gaya maka kafirci da sakamakon wanda ya kafirci amma sai baka hankali ya aiko maka annabawa ya turo masu wa'azi a wayan maka da kai amma ka zaɓi wanda kake so inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain an gane ko in tashkuru yardahu lakum wala yarda li ibadihil kufr ubangiji ya ce in kun gode min ma'ana in kun ba hanyar da nake so na yajje muku ita ku bi ban kuma yadda ai kafirci ba amma ban tilasta kowa ba wannan ita ce irada shar'iyya irada shar'iyya abinda Allah yake so ya yadda da shi amma ya bawa dan adam zabi in ya ga dama yayi in ya ga dama kar yayi an gane ko amma irada kauniya abinda Allah ya kaddara kuma yake gudanarwa kuma ba wanda ya isa ya canja wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi subhanahu wa ta'ala Sheikh Fauzan a cikin at-ta'liqul at-ta'liqatul mukhtasara yace hadha fihi ithbatul qadari a cikin wannan zance na Imam Dahawi da yace wala yakunu illa ma yuridu ba abin da yake faruwa a duniya sai abin da Allah yake so ya ce to a cikin wannan zancen akwai tabbatar da kaddara domin duk abin da yake gudana a duniyan nan yana gudana ne da kaddara wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira to an tabbatar da kaddara duk wani abu da Allah yake gudana a duniya Allah ne ya so kuma ya kaddara shi qadarullahi wa ma sha'a fa'ala wa isbatul irada kuma a cikin wannan magana akwai tabbatar da irada ganin damar Allah fala yakunu fi mulkihi ba abin da yake kasancewa cikin mulkin ubangiji wala yahsulu fi khalqihi ba abin da ke faruwa cikin halittarsa min alhawadisi na daga abubuwa masu faruwa wal kainati da masu kasantuwa illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala sai abin da Allah mai girma da buwaya ya ga dama bil iradatil kauniya da irada irin ta gudanar da duniya kalmar kauniya nisbatun ilal kaun alkaunu shine duniya to da in aka ce irada kauniya ganin damar Allah wajen gudanar da duniya bai shawarci kowa ba baya jiran umarnin kowa yadda ya ga dama haka yake yi ko annabawa ba su da hannu a gudanar da duniya ko annabawa ko mala'iku duk abin da kaga Allah ya yi ganin damarsa ne ba wanda ya isa ya shi ba wanda ya isa ya hana shi domin shi murid ne mai yin abin da ya ga dama ne inna rabbaka fa'alun lima yuridu ne to amma a yau akwai shehunnan ɗariƙa da ake cewa suke da hannu wajen gudanar da duniya wani lokaci saboda tsabar shirka da kafirci za a ce maka ko Allah ya so ko bai so ba in shehu ya so abu zai faru wallahi wannan cike ki a littattafan sufaye cike suke shehuwa na sai da ganin damarsa Allah yake kaza Allah baya yin kyauta sai ta hannunsa duk wani alkhairi da ya zo wa mutane to sai da ya biyo ta hannunsa duk wani wanda kaji sun ce da shi gausi ko sun ce da shi kudubi to wannan shine ma'anar gausi wanda ba Allah baya komai sai da shawararsa sai da sai ta hannunsa shi yasa yadda Allah yake shi kadai haka suke cewa gausi ma ɗaya ne ba a biyu Daka yanzu a aƙidar duk wanda yadda Shehu Ibrahim gausi ne to yanzu yana jin ba arziki baya zuwa ta hannun kowa sai ta hannun Shehu Ibrahim duk wanda kaga ya talauce sai da hannun shehu ibrahim duk wanda ya samu ta ɗaukaka sai ta hannun shehu ibrahim wannan shine ma'anar kalmar gausi da suke faɗa to yanzu kai ka yadda kafin a haife shi da wa Allah yake shawara babu kuma in ban da rashin hankali idan shehu ibrahim sai ta hannunsa ake arziki me yasa 'ya'yansa akwai talakawa bai azurta su ba shi kansa ana irga shi cikin masu kudin duniya ne lokacin da ya rayu ana irga shi cikin sarakunan duniya ne lokacin da ya rayu to inda gaske ne arziki ta hannunsa yake biyowa ya fara cika aljihunsa ma amma kowa ya sani alaƙoƙinsa da manya-manyan sarakunan duniya alaƙa ce ta a bashi ya yi addu'a ko ba haka ba kamar yadda gashi nan 'ya'yansa ana gani yau su ne zuwa wajen wancan su ne zuwa wajen wancan ana ba su suna addu'a to in ana baka kana addu'a a samu to ka fara ba kanka mana wani hankali ne zai yadda da cewa kana bayarwa amma ka kasa ba kanka ka ba wani ba wani hankali da zai yadda da wannan to da ka aƙidar musulunci ba wani wanda yake abokin tarayya ga Allah wanda wai sai ta shi sai ta hannunsa Allah yake bada arziki Allah ya bada arziki tun lokacin da bai halicci kowa ba kuma ya ci gaba da bayar da arziki kuma har ya halitta har halittarsa za ta kare kuma zai ci gaba da azurtawa subhanahu wa ta'ala wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda yake so ne kuma ba lissafi ba lissafi to shine Sheikh Fauzan ya kawo inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun kaga ita ma wannan aya tana tabbatar da irada shi al'amarin Allah in yayi nufin yin wani abu kawai ca yake da abin kasance sai abin ya kasance daka shi Allah yana ayyukansa ne bisa ganin dama to sannan kuma yana ayyukan ne ba irin yadda mu bayi muke aiki ba shi da kun fayakuni yake komai subhanahu wata'ala duk abin da Allah madaukin sarki yake so yayi ca yake da abin kasance sai abin ya kasance ba tantama ba ja amma kai yanzu baka isa baka ce takalmi na zo in sa ka sai dai ka taka ka je inda takalmin yake kasa ko ba haka ba baka isa baka ce ɗaki na ruku sai dai ka tashi ka jawo ka rufe to shi Allah ayyukansa ba haka bane yana aiki ne da kun fayakun to har ita wannan kun fayakunin fa shehunan ɗarika sun ce suna da ita shehu ibrahim da kansa yake cewa qad khassani bil ilmi wat tasrifi in kuntu in qultu kun yakun bila taswifi wai Allah ya keɓance shi bil ilmi da sanin komai wat tasrifi da gudanar da duniya wai in qultu kun nima in nace da abu kun kasance ya kun zai kasance bila taswifi ba bata lokaci a takaice me yake so ya ce shi Allah ne to kuma haka aka ce sai wa abdulkadiri shi ma yana da kumfa ya kunu wanda mu a aƙidar musulunci waye mai kumfa ya kunu Allah inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun amma aka ce sai wa abdulkadir yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal halarar amawa agun da ba mai ja da shi da ita ya ce da ruwa tsaya ya tsaya ya ce gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya yi tafiya ya zabura ko ina da ina wai si da abdulkadiri kana a kananka ko katsina idan ka tashi kai magana zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wai kashin kaza da an ka dafe ya tara kashinta don sharafi ta tashi saboda shi ta ɗafe gare shi maɗamfarar masana duk waɗannan abubuwan na halitta azurtawa saukar da ruwan sama duk aikin Allah ne amma an ce sida abdulkadir yana yi me ake so a ce maka sida abdulkadir Allah ne domin idan ka ce mutum yana kashewa yana raya me kake nufi Allah ai aikin Allah ne domin Allah shine yuhuyi wa yumitu to duk wanda ka ce yana kashewa yana raya ka ce da shi Allah ba sai ka fito ka faɗi sunan ba tunda ka riga ka ɗau ofishin ka ba shi an gane ko to amma a aƙidar musulunci wannan abubuwan duk ƙarya ne ba wani wanda yake da su sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine faɗan mu da sufaye babu daɗi babu rage babu daɗi babu rage sifofin da Allah ya ce nasa ne shi kadai suka ɗauka suka rarraba wa junansu wani ya ɗauka ya rataya wa kansa da kansa wani a rataya masa an gane ko to mu kuma a musulunci wannan ba haka bane ba Allah kadai shine inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun suna yin wata dodorido da wata damfara da rainin hankali sai a ce maka a to Allah ba zai iya bashi bane zai iya daban kuma ya bashi daban ai a aqidar kowane musulmi Allah mai iya me komai ne wallahu ala kulli shay'in qadir yanzu Allah ba zai iya sa kowa daga cikin mu ya zama annabi ba zai iya ai shi ba a cewa zai iya ba abin da ba zai iya ba to amma kawai saboda cewa Allah zai iya sa kowa ya zama annabi kawai sai ka zo ka bi kirji ka ce to na zama annabi a ba hallaji zai iya daban yayi daban ko ba haka ba a aƙidar musulmi ba abin da Allah ba zai iya ba sai dai in bai ga dama ba to amma hakan baya ba da lasisin kuma kawai ka zo ka ce to Allah yayi kaza shi yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ba wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah ko ya ce an masa wahayi alhalin ba a yi masa ba ai an san Allah zai iya yin wahayin to amma tun da bai yi ba karkace da shi yayi in kai kayi wa Allah ƙarya to da ka sai a zo a ruɗe ka sai a ce to kaji ai Allah ba zai iya bane yayi kaza yayi kaza sai a ta kawo maka wasu misalai na abin da Allah yayi dan a ruɗe ka sai a ce to ba Allah ya ga dama wani almajirin annabi Suleiman ya ɗauko gadon Bilkisu daga birnin Saba ya kawo annabi Suleiman a gabansa a birnin Sham ba kafin kiftawa ido sai mu ce kwarai haka ta faru Qur'ani ya faɗa قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك darfuka to idan ka ce mana shi ma sai da Abdulkadir an masa karanto mana ayar karanto mana hadisin kawai shikenan saboda wancan yayi kai ma sai kai kai din shine shi qur'ani ne ya tabbatar da nasa kai ina naka wannan shine abin da masu da'awar annabta suka yi tunda annabi tunda Muhammadu ma ya ce annabi ne ni ma annabi ne ina Muhammadu ko Allah ne ya ce Muhammadun Rasulullah to kai kuwa fa waye ce tanko Rasulullahi waye ce mudi Rasulullahi to shikenan kawai saboda Muhammadu ya zama Rasulullahi kai ma sai ka zama Rasulullahi to da ka mu gane irin wannan dodoridan da dabarar da ake wa mutane saboda an san mutane suna son Allah suna da imanin gaskata Allah to sai a shiga a yi musu walawala Allah ya yi kaza eh ya yi kaza amma bai yi kaza ba ya yi kaza mun yadda saboda dalili kaza amma bai yi kaza ba saboda babu dalili dan na taba ganin wani shehi a garin nan na taba yin magana makamanciyar wannan yace eh to dan an ce Sida Abdul Qadir ya tara kashin kaza ta tashi to sai me ba ga wani ba ma yayi wani aya ce ta faɗa shi Sida Abdul Qadir jawo mana ayar jawo mana hadisin to sannan ku gane daga nan ne ake shigar da tsafi da sihiri da yawan sufaye da yawan sufaye an gane ko sun koyi tsafi don su ruɗi mutane da tsafin a matsayin karama an gane ko da yawan sufaye sun koyi tsafi don su ruɗi mutane da tsafi da sunan karama yanzu akwai shehin da aka bani labari ya je gaisawa da wani shugaban kasa don ya damfare shi fa yana jan carbi cap cap cap sai shugaban kasar ya zo su gaisa sai ya tsayar da carbin a iska carbin yana ta yi cap cap suka gaisa kuma ya kama carbinsa a iska to kaga in wannan shugaban kasan bai da aƙida bai da tauhidi sai ya ce me shehi ba dama akwai shehin da aka ce cire kansa yake ma in ya je wajen shugabannin kasa ko gwamnoni sai cire kan ya aje maka ku gaisa da dungulmin jikinsa dan da waje na yazo in na sa sanda na rutse kan wannan dodorido ne damfara ce wallahi me bambancin abin da wannan shehin yayi da abin da masu wasa da maciji suke a kasuwar ƙauye duna na kogo duk fa'ida ne duna na kogo a cewa ga mutum yana shiga tulu ko mutum yana shiga ta bakin jaki ya fita ta duburar jaki ko kaga an cewa ga mutum yana soka allura ta hanci tana fitowa ta ido ƙarya ne wallahi inda gaske ne ya baka ka soka ka gani amma ƙarya ne kuma yadda ake maganin su duk inda kaga ana wannan abin na rufa ido ja gefe kai ta karanta ayatul kursi wallahi sai aljanun sun gudu sai kaga yayi sai kaga yayi yayi abin ya kiwa a cikin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan ibnu taymiya yace an gaya masa ga wani shehi ya bayyana yana shiga wuta wuta bata cin sa ibnu taymiya yace a ce masa ya jira ni zan zo mu shiga tare amma da sharadi zan zo da ruwa dukkan mu mi wanka kafin sai mu shiga sai gudu saboda sarkin makera ne kawai ya shafo maganin wuta ne irin na makera yana yaudarar mutane da shi to da ka mi hattara da irin waɗannan abubuwa na rufa ido kar a ruɗe mu da su da sunan karama tsafi ne irin abin da matsafan fir'auna suka yi ne fa iza hibalu fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai ga sandunan su da igiyoyin su kawai suna bayyana a idan annabi Musa kamar suna tafiya amma wallahi ba tafiya suke ba shi yasa Allah ya kira su da yukhayyal sihru takhyil an musu rufa ido sai ka rinka ganin abu kamar yana faruwa amma ba faruwa yake ba shi yasa wancan mai wasa da maciji wanda yake nuna wai ya shiga kuttu ya shiga ta bakin jaki ya fita ta dubura an ce wani bature dan yawon bude ido ya zo kasuwar ƙauye ya ga an cika an cika sai ke tambaya da yan kyamararsa a motarsa yake tambaya me yake faruwa aka ce masa aka yi masa tafinta aka ce wani ne yake shiga ta bakin jaki ya fita ta baya kuma ya shiga tulu ba tare da tulun ya fashe ba bature ya zo ya leka ya leka idan sai ya nuna masa haka ne sai ce to bari ɗauko kyamara ɗauka saboda shi yana aji suna aji abin tarihi to ita kyamara ba mutum ba ce ba a yi mata rufa ido ana ɗasawa sai ta ga mutum a gefen tulu ga tulu da ba bature ya sake ƙyasawa ya ga dai a kyamara tulu daban mutum daban kawai raɓar tulu ya yi haka kawai da ya zagaya ya sa takalminsa kambas da ya doko duwawun ja'iri sai dungura a gefe sai bature ya tabbatar ƙarya yake so da haka abin da yake ja irin wannan aljanun da suke mu'amala da su ne suke taimaka musu wajen su rufe musu idandunan mutane su rinka yaudarar su suna nuna musu kamar abu yana faruwa alhalin ba faruwa yake ba a hakika wannan kuma ba karama ba ce tsafi ne daman waliyai akwai na Allah akwai na me na shaidan to waliyan Allah su ne suke da karama kuma me ake nufi da karama wani abin da Allah zai yi ta hannun wani bawa daga cikin bayinsa sau da dama shi bawan ma bai san an yi ba wani abu da baya yiwa sai Allah ya sa kai kai ko abin ya faru tattare da kai ba tare da an sani ba ku je ku karanta riyadu salihina babin karamatul auliya babin karamar waliyai yadda zaka ga waliyan gaske zikirin su zikirin da annabi ya zo da shi ne ba yau kirkira su kai ba domin matakin farko yadda ake gane waliyin Allah ya zama ya tsaya akan gwadaban kitabu da sunna ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون شيكينا to amma matakin farko in kaga wani wali da sabon zikiri ba na annabi ba to ba na Allah bane waliyin shaytan ne inna inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takafu mukhafuni in kuntum mu'minin alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu auliya a shaitan ashe shaitan ma yana da waliyai to su waliyan shaitan karamar su tsafi ce a ce maka ga wani yayi sallah akan ruwa ga wani shehi yana tafiya akan ruwa yanzu wani dattijo da za ku ga wani tsoho da za ku ga ana kilif ɗinsa yana trending lokaci lokaci ana ana nuna shi a social media wai yana faɗar karama wani shehi wai shi shehu ɗan nasiru wai shehu dan nasirin zai hau kan ruwa da shi da almajirinsa sai ce da almajirin ka rinka kiran sunana kakka kira sunan Allah kawai sai suka hau ruwa suna tafiya cap cap akan ruwa wai sai shedan ya zo wa shi almajirin ya ce kai wawan ina ne shi yana kiran Allah kai kana kiransa kai ma kira Allah shikenan kawai sai ya yadda sai ya daina kiran sunan walin sai ya kira sunan Allah wai kawai sai ya nutse to shine wai shehun sai ya juyo sai ga almajirin ya nutse sai ya zo ya fito da shi ya ce me ya faru ya ce ai wani mutum ne ya bayyana gare ni ya ce ya za a kai kana kiran sunan Allah ni ina kiran sunanka ni ma in kira Allah sai ce ka jiwawa yaushe kai ka san Allah ka ji manya su suka san Allah to dan Allah a cikin wannan kissar ga mai hankali ba zagin Allah ake ba ma'ana ka kira Allah ya kasa yi ka kira wani Allah ya yi zagin Allah ne sannan raba mutane da Allah ne alhalin Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka gaba da ni ka ce ni kusa nake da su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira in ya kira ni ba wai in ya kira wani ya kira masa ni ba amma wannan magana ce wace wasu mahaukatan sai su dauka gaske ne wani mai san Allah amma bai san Allah ba sai ya dauka gaske ne amma wallahi cin mutuncin Allah ne karra a cikin wannan zagin addinin Allah ne karra a cikin wannan gina wasu ne da rusa Allah a wajen bayi yanzu duk wanda ya yadda da wannan tarihin da wannan kissar ta ƙarya ya za a yi gobe bukata ta same shi kira Allah dole sai koma yana kiran wani da hujjar ai shi bai san Allah ba wane ne ya san Allah ai shi bai isa ya kira Allah ba wane ne ya isa ya kira Allah to yanzu wannan shehu dan Nasirin yau yana ina ya mutu to kuma yau ma sai a ta kiransa a aƙidar in ka yadda da haka yanzu ma da bayanan sai ka koma kabarinsa haka suke yi kuma kan a haife shi ba a kiran Allah Allah baya biyan bukata to lokacin da ba a haife shi ba wa ake kira Allah ya biya bukatar Allah shi ake kira kai ko kafirai Allah ya faɗa in suka sha uya bala'i ya tunkaro su Allah suke kira an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya ce qul ara'aytum in atakum azabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun ku gaya mun idan wata musiba ta same ku wani Allah kuke kira inda gaske kuke cewa wani Allah yana yi sai Allah ya ce bar wannan zance ƙarya suke Allah suke kira kuma shi yake yaye musu damuwar tasu wa idza rakibu fil fulki da'awu allaha mukhlisina lahu ad idan suka shiga jirgin ruwa iska ta taso ko ambaliyar ruwa ta taso manta suke da kowane shehi manta suke da kowane gunki sai su kira Allah amma ubangiji ya ce idan na yaye musu wannan musibar na tsallakar da su sai kuma su dawo su min shirka thumma idza massakum ad-durru fa ilaihi taj'arun Allah shine wanda idan musiba ta same ku gare shi kuke kururuwa to amma yau ta kai fa shirkar mutanen mu a yau ta wuce shirkar kafiran da su kafiran da in sun ga uwabbar suna komawa Allah amma wallahi mu mutanen mu a yau ko uwabbarin suka gani ba sa komawa Allah su kafiran da in suna zaune ne cikin gida zaman lafiya ba matsala suke cewa ya waliwa ne ko ya shehuwa ne ko ya gunkiwa ne amma in suka ga uwar bari wayyo Allah suke cewa to amma mutanenmu a yau akwai wanda ko uwar barin ya gani sai ka je yana kiran wani ba Allah ba yanzu ba ga 'yan shiya ba ana kashe su suna ya Hussein ana harba musu tiya ga suna ya Hussein ba ya Allah ba ya Hussein wannan shirka ce Hussein zai iya kare ka daga tiya gas shi a ƙarshe aka kashe shi aka yanka shi in yana iya kare wani daga halaka ba zai kare kansa ba to haka wata rana mun taɓa dawowa daga umara da daddare muka shigo kano ana ruwa mai iska mai ƙarfi jirgi ya rinka watan gaririya da mu asaba wallahi in ka ji yadda mutane suke shirka suna kiran wani allah abin tausayi abin takaici da mutuwa ta faru a wannan lokacin da sun shiga uku mutum yana cikin bala'i yana wani ya shehuwa ne in yana iya iya yau kansa mana yau yana ina shehun baya nan ƙasa ta hau kansa tukunyar dambu ta rufe shi in yana iya wani abu ya fito mana ba muna faɗar wannan bane don wulakanta shehunne amma don ku gane allah fa ne allah in ana maganar allah ba wani maganar shehu in ana maganar Allah ba wani maganar mahaluki ba wai shehunnai ba wallahi ko annabawa a wannan babun ba su da ta cewa maganar Allah ake kawai domin inda za ka riƙe annabi a irin wannan babun wajen kiran Allah ka kira sunan wani annabi da kiristoci sun sha su da suke kiran annabi isa jesus amma duk da haka Allah ya ce musu kafirai ne su da masu bautan mala'iku sun sha domin mala'iku tsarkakan bayoyin Allah ne amma duk da haka Allah ce wanda yake kiran mala'iku a irin wannan fagen kafiri ne mushriki ne to ina kuma ga wanda yake kiran wanda ba waɗannan ba duk dai tsarki ya ƙare a waɗannan annabawa manzanni da kuma mala'iku to da haka mu kiyaye wannan ya ƴan uwa da haka shek fauzan ya ce fa kullu khairin wa kullu sharrin fa huwa bi iradatillahi al-kauniyya duk wani alkhairi ko shari da kaga ya faru a duniya ganin damar Allah ne ya farar da shi bisa ga tsarinsa na gudanar da duniya fala ya khruju an iradatihi shay'un ba wani abu da yake fita daga karkashin ikon Allah da ganin damarsa wa fi hadha raddun alal qadariyyati cikin wannan batu akwai raddi ga masu kore kaddara qadariyya sune allazina yas'umuna Allah qadara waɗanda suke cewa ba ƙaddara Allah bai da hannu cikin gudanar da duniya nature ce kawai take gudanar da duniya an gane ko nature suke cewa nature ce take gudanar da duniya ba hannun Allah a ciki to cikin wannan ayoyi da wannan nassosi da muka karanta akwai raddi ga masu irin wannan aƙida domin Allah ya tabbatarwa da kansa irada kauniya ganin damarsa da hannunsa wajen gudanar da duniya balma shi kaɗai ne mai wannan babu mai yi in ba shi ba da haka alƙadariya allazina yamfuna alqadara sune waɗanda suke kore kaddara wa yasqumuna suke riya cewa annal abda cewa wai kowane bawa huwa allazi yakhluqu fi'la nafsihi shi yake halittar abin da ya ga damai ya aikata yanzu su a aqidar qadariyawa yau da ka zo masallacin nan kana sauraron karatu ganin daman ka ne ba wani Allah da ya kawo ka kai ka kawo kanka da baka ga dama ba ba za ka zo ba su a tunaninsu su a aqidarsu an gane ko da aka suka ce ba wani kaddara Allah in kaga dama kai ne kake yin abu in baka ga dama ba ba za ka yi ba to a haukar su kenan amma a hankali shine Allah shi yake juya kowa da yaddarsa da gudanarwarsa kake yin abu ba da ganin damarka ba an gane ko idan Allah bai baka ran ba za ka yi motsin idan bai baka lafiyar ba za ka motsa idan bai baka hankalin ba za ka yi tunani to kuma duk wanda shi ya maka wannan kuma a ce babu hannunsa a ciki ba zai yiwu ba an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala shi yake kaddara duk wani abu da zai faru kuma wannan abin bai isa ya faru sabanin kaddara Allah ba subhanahu wataala tare da kuma Allah ya ba wa dan adam zabi an gane ko musamman a wajen gudanar da ayyukan shi dan adam din ba wai a wajen gudanar da ayyukan Allah ba a'a shi Allah a ayyukansa ba mai hannu kwata-kwata a ciki amma a ayyukan bayi to akwai kaso na Allah da kuma kaso na bawa Allah shi ya haskaka maka imani kai kuma ka tashi kai sallah da hasken imanin da ya sama a rai kake sallah inda bai haskaka maka imanin ba da ba za ka yadda da sallah ba ba za ka yi ta ba to da ka ba za a ce ba hannun Allah ba akwai hannun Allah a ciki kai kuma da me zaɓinka ka Allah ne bai haskaka wa kafirai imani ba saboda wata hikima tasa shi yasa kuma ba su yi imanin ba kuma suke abin da suka ga dama sabanin na imanin wannan ganin damar Allah ne subhanahu wataala to amma tare da haka baka cewa ai kenan idan Allah ya hukunta su ko ya azabtar da su dan ba su yi imani ba ya zalunce su a'a an gane ko yanzu kamar ni ne in aje maka ga dutse ga naira dubu sai in ce zaɓi sai ka zaɓi dutse sai ka ce na zalunce ka kuma a wajen kasa maka nan sai da na ce maka wannan dutse ne ga amfaninsa ga amfaninsa ga cutarwarsa wannan naira dubu ce ga amfaninta ga amfaninta ga cutarwata kuma na sa maka hankalin ka gane sai ka zaɓi dutse laifina ne yanzu laifinka ne ni na gama maka abin da zan maka to da haka Allah subhanahu wataala ya gama wa dan adam abin da zai masa na bashi hankali da tunani da kuma aiko masa annabawa da saukar masa da littafi amma kuma ya bashi zabi ya zabi wanda yake so duk wanda kaga ya kafirce Allah bai gaza wajen bayyanan masa da gaskiya ba amma shine bai zabi gaskiyar ba sai Allah ya bashi da abin da ya zaba duk wanda kaga ya shiryu Allah maɗaukakin sarki ya masa bayani na shirya ya gamsu kuma ya zaɓa shi kuma Allah sai ya taimaka masa sai ya tallafa masa ina ba ta an gani da haka wayujidu fi'ila nafsihi kuma suke cewa wai dan adam shi yake samarwa da kansa da kansa abin da zai aikata sai ya ce ta'ala Allahu amma yaqulun Allah ya fi ƙarfin wannan magana da suke faɗa wa huwa ta'jizun lillahi domin jingina gajiyawa ne ga Allah wa annahu yakunu fi khalqihi ma la yuriduhu subhanahu wata'ala kuma riyawa ne cewa wani abu yana faruwa cikin halittar Allah wanda Allah baya so ma'ana kamar abin ya fi ƙarfin sa kenan wal iyazu billah sai ce fa hadha wasfun lahu bin naqsi in an tafi haka to an siffanta Allah da gajiyawa da tawaya fa jami'u ma yakunu fil kauni min khairin wa sharrin duk abin da yake faruwa a duniya na alkhairi ko kishiyarsa fa innahu bi iradatihi da ganin daman Allah fa yakhluqu alkhaira li hikmatin Allah shi halicci alheri dan wata hikima wa yakhluqu sharra li hikmatin kuma shi halicci sharri dan wata hikima fa huwa min jihati khalqihi lahu laysa bi sharrin da ka ta bangaren halittar da Allah yayi na sharri shi fa ba sharri bane yanzu misali ku ba mu misalin abu kwaya ɗaya na sharri wanda Allah ne ya halice shi eh to sun faɗi dabbobi waɗanda suke masu cizo ko masu cutar da ɗan adam kura wani ya ce maciji to shi Allah ya halicci maciji ya halicci kura da hikima tare da kura za ta cuci ɗan adam maciji zai cuci ɗan adam ko amma shi Allah ba don ya cuce kan ya halice shi ba hikimomin da ya halice shi don su suna da yawa birjik daga cikin hikimar dan ka san shi Allah mai iko ne yadda yake iya halittar dabbar da kake sarrafawa kuma zai iya halittar dabbar da zata ba za ka iya sarrafa ta ba yadda yake da iko ya halicci dabbar da ba ka tsoronta sai dai ta ji tsoronka to kuma yana da ikon ya halicci dabbar da kai kuma za ka ji tsoronta kaga akwai hikimomi sannan Allah cikin hikimarsa so yake wannan duniyar ta rayu yana daga cikin abin da yake raya duniya gine-gine a cikinta da yin abubuwa daban-daban kowanne da hikima to daga cikin abubuwan da suke kawata duniya akwai samuwar namun dawa domin inda babu namun dawa to duniya za ta samu tawaya ta wannan bangaren yanzu da babu namun dawa ya za a gidan zu ya za a haka je kallon namun dawa to yanzu duk masu aiki a gidan zu da babu namun dawa ba su da wannan aikin ko ba haka ba to hikimomin Allah suna da yawa duk da kai abin da kawai kake kallo kura tana cutar dan adam maciji yana cutar dan adam amma baka kalli wasu hikimomin ba koma bayan wannan banda cutar yanzu sauro da Allah ya halice shi mu ne muke ganin kamar babu hikima cikin halittar sauro amma akwai akwai hikima sosai yanzu da babu sauro ina maganan maganin sauro yanzu ta sanadiyar maganin sauro ka san mutum nawa suka yi arziki to in ba sauran kuma ba sai ai maganin me sai dai wani abu ba dai sauro ba yanzu ka kalli iri-iri na maganin sauro da ake ta yi mutane suna ta samun kimiyya da fasaha ta yin maganin sauro wani ya yi mai gida irin raga-ragan nan ko wani ya na feshi wani ya na hayaki kai yanzu ga wani ma wanda ake sokawa a jikin lantarki kukansa ne kawai sauro baya so yadda sauro yake maka kuka ya hana ka bacci shi ma akwai abin da yake masa kuka ya kore shi to Allah yana da hikimomi da yawa to duk abin da Allah ya halitta ko da abin nan mai cutarwa ne shi ba dan ya cutar ya yi shi ba yana da hikimomi da yawa da ya yi su dan shi don haka shi a wajensa abin ba sharri ba ne kai ne a wajenka abin yake ne sharri yanzu rashin lafiyar ɗan adam waye yake son rashin lafiya ba mai so amma rashin lafiya yana da amfani ko bai da amfani yana da shi kai kanka da baka da lafiyar rashin lafiyar yana maka amfani dan in an gaya maka zaka gane yana daga cikin amfanin rashin lafiya ga wanda ya rashin lafiyar wanke zunubi ne wanke zunubi ne da haka da dan adam ya san amfanin rashin lafiya a gare shi da ba zai fatan kai ya rashin lafiya ba shi yasa sahabbai da suka fi mu fahimtar Allah suka fi mu fahimtar hikimomin Allah in suka yi kwana ɗaya biyu wata ɗaya biyu ba su yi rashin lafiya ba tsorata suke anya kwa lafiya sai su tsorata amma kai yanzu sai kai shekara goma sai dai ma ka rinka alfahari shekara goma ban taba ciwon kai ba ayya ayya ina fata an gane to da haka dai ko da an ce maka Allah shi ya halicci sharri to kar ka ɗauka cewa ya halicci sharrin ne dan ya cutar da kai a'a ya halicce shi ne dan wata hikima kuma idan da Allah kawai kyawawan abubuwa yake halitta to masu ja da Allah za su ce bai da ikon yayi munana shi yasa Allah duk inda ya maka abu sai maka kishiyarsa dan ya nuna maka ya iya wancan ya iya wannan to wannan ita ce kamala kamala mutumin da kawai kyakkyawa ya iya bai iya mummuna ba yana da naƙasu to amma shi Allah kammalalle ne ta kowace fuskar kamala zai maka mai kyau zai maka mara kyau shi yasa a wajen yi wa kansa kirari sai kaga yana faɗar abubuwa da kishiyoyinsa wa annahu huwa amata wa ahaya shi ne mai kashewa mai rayawa dan adam baya son mutuwa amma yana son rayuwa to amma Allah dan ya nuna maka isa da iyawa mutuwar tasa ce rayuwar ma tasa ce wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa shi ya halicci nau'i biyu na halitta mata da maza an gane ko wa annahu huwa adhaka wa abaka Allah shi yake sa dariya ya sa kuka dan iyawa ce yanzu wani duk yadda aka ce ya saka kuka bai isa wala ba zai iya ba amma Allah ne cikin ƙasa da sakan in ya so sai ka fashe da dariya ƙasa da sakan ya saka kuka in ya so kuma ya haɗa ma biyun a lokaci ɗaya jini da majina kenan wannan iyawa ce yanzu nan kana zaune baka da ko silai biyar a ce an baka biliyan ɗaya ai sai dariya yanzu nan kana zaune a ce uwarka ta mutu ai sai kuka yanzu nan a ce an maka haihuwa kuma yanzu nan a ce ɗanka ya mutu kaga ai jini da majina kenan ya saka kuka ya saka dariya haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce a'a yayi wasu halittun suna kuka wasu halittun kuma suna dariya wasu halittun su yi kukan kuma su yi dariya yanzu sa yana dariya har kirari ake masa sa ba ka dariya sai hamma kuma Allah ya yi jaki yana dariya sai me a'a shi da shi jaki Allah ya rikitar da mu a cikin jaki baka isa ka gane me kukan jaki me dariyarsa ba sautin kukan shine sautin dariyar ya ci ya koshi yayi wannan kuma ka dake shi yayi wannan sai ka kasa gane to me yake yi wai in jaki ya ji duka ya dariya ce ko kuka ce in ya ci ya koshi kuma ya ha ha dariya ce ko kuka ce kaga baka gane ba amma dan adam shi kuma in yana dariya ana ganewa in yana kuka ana ganewa to wannan iyawar Allah ke wa annahu huwa adhaka wa abaka li'annahu li hikmatin azima domin shi Allah duk wata halitta da yayi akwai wata babbar hikima da ya aje a cikin halittar wali ghayatin azima kuma akwai wata makura da yake so ya kai gare ta mai girma ta wannan halittar yace wahiyal ibtila wal imtihanu wanda makura shine jarraba bayi abin da yasa Allah ya munanan abubuwa ya kyawawa dan ya jarraba mu wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allah ya baka kuɗi abu ne mai kyau jarrabawa ce ya hana ka kuɗi talauci ya jarabce ka da shi jarrabawa ce ya baka mulki abu ne mai kyau jarrabawa ce ya hana ka mulki abu ne mai kyau jarrabawa ce ya baka ɗa abu ne mai kyau jarrabawa ce ya hana ka haihuwa abu ne mara kyau jarrabawa ce da haka hikimar Allah ta yin abubuwa kyawawa da munana don ya jarabci bayi da duka biyun wani idan aka yi masa alkhairi sai ya yaba amma aka yi masa sharri sai ya kasa hakuri sai ya zagi sai ya rashin mutunci sai ya rashin ladabi shine Allah ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana sai Allah ce kalla akwai daga cikin mutane wanda idan Allah ya biya masa bukatarsa sai ce ai mu na Allah ne mu Allah yake so mu din na wasa ne wai gwari ya bada magani an sha an mutu yace mu din na wasa ne akwai wanda shi kuma idan Allah ya jarabce shi da talauci sai ce shi Allah baya son sa su duniya wasu suka rago wasu suka rako ku ci anan ma ci a can yayi ta faɗa kalmomi na ridda wani ma ka samu ba zai sallah ba in bai da kuɗi kaga wannan bai san Allah ba bai san Allah ba to da ka Allah yana baka kyakkyawa ne don ya gwada ka wani lokaci kuma ya baka mummuna ita ma jarrabawa ce in ya baka kyakkyawa sai ka gode masa in ya jarabce ka da rashi ko ya baka mummuna to kuma sai ka yi haƙuri to kowanne idan ka yi kaci jarrabawa yanzu da a ce Allah bai ɗora wa bayi yin rashin lafiya ba to ladan da ake samu ta rashin lafiya an rasa shi ko ba haka ba da Allah bai rinka jarrabar bayi da wata mummunan asara ba to ladan da ake samu in an shiga asara an yi haƙuri ba za ka samu ba to da ka Allah sai ba mu abubuwa daban-daban kyawawa da munana kowannen su jarrabawa ce to sannan hikimar wata mizul khabisi min at-tayyib dan Allah ya ware mai kyau da mara kyau duk wanda Allah ya jarabce shi da kyakkyawa ya gode ya jarabce shi da mummuna ya haƙuri ya ci jarabawa duk wanda Allah ya jarabce shi da kyakkyawa ya gode ya jarabce shi da mummuna ya kiye masa ya yi haƙuri ya ta gaya wa Allah maganganu to kaga wannan ya nuna ba na ƙwarai ba ne bara gurbi ne an gane ko shi yasa Allah ya ce wala nablu wannakum hatta na alamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum haka zamu ta jarraba ku har sai mun fitar da masu haƙurin cikin ku an gane ko da masu ƙoƙarin cikin ku sannan sai an yi yunwa mai tarkowa ta fito fili an gane yanzu idan a haka ne ana tafiya kowa zai ce maka shi na Allah ne kowa mutumin kirki ne amma akwai lokacin da ake gane na Allah akwai lokacin da ake gane mutumin kirkin gaske ba na baki ba idan Allah ya jarabce ka da wata jarrabawa to anan ake ganewa Allah ya jarabce ka da wata musiba ka tafi wajen boka dan ya yaye ma ya jarabce ka da wata musiba ka hau kukan kere na shiga uku na lalace to kaga ba nagari bane kai amma nagari shine Allah yake wa bashiri sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan musiba ta same ka ka sani duk duniya ba wanda yasa yayi maka sai Allah kuma ka tsaya a nan ka faɗa abin da Allah ya ce a faɗa in musiba ta faru baka saki bakinka kayi ta mun miyagun maganganu ba to wannan ya nuna kai ne nagari kai ne nagari an gane ko shi yasa manzo Allah sun sallama wata rana yana tafiya sai biyo ta gefen wata makabarta sai tarar da wata mata akan kabari tana ta kuka manzo Allah ya je ya ce mata baiwa Allah ta bayanta ki yi hakuri ki tashi sai ta fusata yace ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati jajiki ka bani waje dama kai musibar da ta same ni ta same ka ba san ma me zaka yi ba ta faɗi maganganu na rashin mutunci saboda shedan ya fi karfinta ta kasa mallaka zuciyarta sai manzo Allah ya janye jiki sai ya tafi sa sai aka ga ta ci gaba sai wasu suka zo suka ce mata baiwa Allah wancan mutumin me yace da ke tace kun ji abin da yace mun ke kuma me kika ce masa kuma ga abin da nace kin san waye a'a annabi ne fa sannan ta dawo hayyacinta ta juyo sai ta rugo a guje ta taho gidan annabi da ta zo ba wani mai tsaron kofa ta shiga kai tsaye ta zo ta ce ya ma'aikin Allah na haƙura na ɗau dangana sai ce a uwar bari kika gani ai bari ba shegiya bace da ubanta yan tauri suka ce kowa ya tuba dan wuya ba lada manzala sallallahu ya ce innama sabaru inda sadamatil ula ai hakurin gaske shine lokacin da musiba ta dake ka sai ka hakura to shine ka hakura amma ka buga ka buga ka kasa samun mafita sai ka ce ka hakura ƙarya kai uwan bari ka gani sadaka buzu kai baka da yadda ka iya ne karfin ka aka bi wai buzu ne je ɗiban ruwa a rijiya da sulallansa a gaban aljihu bai sani ba sai da ya durkusa sai sulalla suka tafi shar ya yi haka ya haka ya gaba za su kamo mai ce sadaka sadaka a sadaka buzu kai baka da yadda za ka yi ne da aka mu gane yana daga cikin hikimomin Allah na jarraba mu da abubuwa munana dan halin kowa ya fito a gani shi Allah ya sani amma adalcinsa ba zai maka hukunci da sanin da ya maka ba zai maka hukunci da abin da ka aikata a zahiri yanzu dukkaninmu ba wanda Allah bai san zuciyarsa ba da akan wannan ne kawai sai Allah ya ce to wanda na san zuciyarsu da alheri ku tafi aljanna wanda zuciyarsu da sharri ku tafi wuta to in an yi haka wani bawa zai ce to ya Allah kawai dan ka san zuciyata sai kai mun hukunci da haka a bari mana in yi ko ba haka ba to shi yasa Allah sai ya bar kowa ya aikata a fili sai ka aikata kai komai to sannan sai Allah ya nuna maka aikin ka ka yadda kai kai to daman shi yana da ilimi kuma akan ka daman ya san ba za ka yi sabanin wannan ba to sai kama ka da hukunci ina ba ta an gane to da haka yake cewa duk waɗannan abubuwan Allah yana yin su ne dan yayi tankaɗe da rairaya a gane nagari a gane bara gurbi wal jaza'i alal a'mali salihah kuma dan yayi wa mutane sakamako akan ayyuka nagari da suka yi a fili aka gani wal jaza'i alal a'mali as-sayyi'a kuma dan yayi wa mutane wanda suka yi munanan ayyuka sakayya bisa ga abin da suka aikata munana wanda aka gani li yajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna da haka lahul hikimatu fi dhalika subhanahu wata'ala cikin dukkan hakan da yake gudanarwa yana da hikima lam yakhluq dhalika abathan ubangiji bai yi halitta babu manufa ba a duniya duk wani abu da kaga Allah ya halice shi yana da manufa akan halittar kayansa sai dai ka sani ko baka sani ba to yadda ake yi idan kaga wata halitta baka san hikimar halittar ba baka gano ba domin daman dan adam bai isa ya gane komai na Allah ba sai dai abin da ya ga damar ka gane karamin misali yadda zaka gane shine yanzu kaninka wanda ka girma sai kai tunanin da shi ba zai iya ba saboda kwakwalwarsa bata kai taka ba shi yasa bahaushe yake da karin magana cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau tsani ba zai hango ba saboda tunanin ba ɗaya bane duk da fa duk yan adam ne ku amma wani ya kamfi wani tunani to ina kuma ubangijin yan adam ka ce wai abin da Allah ya ce sai ka gano baka isa ba kwakwalwarka ba za ta kai ba yanzu bari in gaya muku buga mana karamin misali kalkuleta nan ta lissafi hawa hawa ce ko ba haka ba yanzu akwai kalkuletar da in ka doka mata wani lissafi sai dai ta turo ma zero far ya fi karfinta abin ya wuce kwanyarta to dole ne dan adam ya yadda cewa Allah ba sa ansa bane baka isa ka gano komai na Allah ba yaso da dama a yau Allah zai wani abu sai ka kasa ganewa amma in ka kai gobe kuma sai abin ya fito maka ne fili sai ka gane hikimar lokacin da iliminka ya karu kwakwalwarka ta sake budewa ka balaga ta fuskar tunani da hankali wani abin kana yaro an yi ta yinsa a gabanka amma baka gane ba amma da ka girma fa sai ka gane saboda yanzu labul din kwakwalwarka ya kai to yadda ake shine idan baka gane wani abu na Allah ba kai iya kokarin ka gane ka kasa to sallama masa ka yadda dai dole akwai hikima ka yadda Allah baya abu da bolanka in rabbaka hakimun alim yana da hikima yana da ilimi to amma ganin damar Allah ne wani lokaci in yayi wata halitta sai ya gaya mana hikima yanzu da Allah ya halicci jaki da doki da alfadari sai ya danyi mana tsokaci akan halittar su hikimar da yasa ya mana su wal khaila wal bigala wal hamira sai ce litarkabuha wasina jakuna dokuna alfadarai mun yi muku dan ku hau kwalliya mana wani daga mafi abin da ya fito fili na halitta waɗannan dan a amfana da su musamman amfanin hawa ɗora kaya kwalliya mutanen da da su ake kwalliya yanzu za ka sha babbar rigarka ka shiga motarka mai tsada ko ka hau babur ɗinka mai tsada mutanen da idan mutum ya yi kwalliya ya sha alkyabba sai hau jakinsa kamar kai ne a yau ka hau motarka sai hau alfadarinsa kamar kai ne a yau ka hau tsuntsun soyayyarka to Allah sai mana tsokaci ya gaya mana kaɗan daga cikin hikimomin ba wai yana nufin iyakarsu kenan ba amma wannan shine abu da ya fito fili wanda 'yan adam suke amfanuwa da shi ta wannan bangaren to amma akwai abin da Allah zai halitta ya bar kayansa haka sai ka ce to ma ya ya akai Allah ya wannan a a linzami ya fi karfin bakin kaza shi Allah ba a masa irin wannan tambayar rashin kunya ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu ba a cewa Allah dan me a a an gane ko yawa to da haka Allah subhanahu wataala duk abin da yana da hikima kuma bai yi wata halitta ba bisa hikima ba gaba ta tara wanda akan ta zamu tsaya gajeruwar gaba ce qauluhu la tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu Allah kwakwale ba sa riskarsa fahimta ba ta gano shi ka ce wai kawai da kwakwalwarka za ka gano ya Allah yake baka isa ba kwakwalwa ba ta iya gano Allah kuma fahimta ba ta iya fahimto yadda Allah yake ba a isa ba shi yasa dole in kana son ka san Allah sai ka yi me sai ka tafi ka yi karatu sai ka karanta qur'ani sai ka karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a qur'ani shi Allah ne zai gaya maka kansa da kansa a sunna manzansa ne wanda yafi kowa sanin sa a cikin bayinsa zai gaya maka waye shi domin annabi dan Allah ya sanar da shi shi ya dauke shi ya kai shi wajensa to ƙarshen sani kenan da ɗan adam zai wa Allah shine sanin da manzon Allah ya wa Allah Allah ya kai shi har saman al'arshi wanda wajen da ba wata halitta da ta taba zuwa babu ko jibrilu shugaban mala'iku da ya je sidratul munta ya ce anan muke tsayawa ba ma wuce nan kai akwai mala'ikan ma da bai isa ya zo nan ba dan karkaji an ce mala'iku ka dauka kawai suna da cikakken iko na ko ina su je a lokacin da suke so ba haka bane ba akwai mala'ikan da a sama ta daya Allah ya aje shi bai isa ya je sama ta biyu ba in ko ya ce zai ketara to lalacewa zai sai ya kone kamar kai ne yanzu ka ce za ka tafi duniyar wata ko duniyar kaza ko duniyar kaza a matsayinka na ɗan adam haka baka isa ka je ba in ka je wajen sai ka gamu da wata musiba shi yasa za ku ga waɗanda za su je ɗin wanda Allah maɗaukakin sarki dan ya nuna mana ikonsa ya ba su damar su je ta hanyar wasu na'urori za ka ga in za su tafi ba irin yadda kake a nan suke yi ba sai sun canja halitta sun yi wasu shige-shige sun ɗaura wasu na'urori saboda a can ba za su iya rayuwa irin yadda suke rayuwa a nan ba abinda wanda yake nuna maka nan wajen ba wajen zuwan ɗan adam bane ya fi ƙarfinsa sai dai in Allah ya so ya nuna mana wata aya to sai ya bamu wata dama don wasu su je su gano su zo su bamu labari yanzu waɗanda suke zuwa duniya wata suna faɗa idan ka je ita a can duniyar babu iska kwata-kwata to ɗan adam ko ba zai iya rayuwa inda ba mai ba iska shi yasa sai sun ɗaura oxygen jakar iskan numfashi da za su shaƙa a can suka ce idan ka je can in ka saki biro haka ba zai faɗi ba tsayawa zai cak saboda ita duniyar haka Allah ya tsayar da ita cak babu iska da haka komai a inda yake haka yake ba wani abu da yake gaba ko ya baya ko ya sama ko ya kasa duk abin da ka aje shi a inda ka sake shi a haka zai tsaya kuma sai dai ka rike shi to haka mala'iku suke wani mala'ikan a sama ta biyu bai isa je sama ta uku ba wani a sama ta uku bai isa je sama ta hudu ba wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum haka suka ce babu wani daga cikin mu face yana da gate da iyakar da Allah ya ajiye shi to manzo Allah shi yaje ya keta duk waɗannan wajajen ya je sidratul muntaha wanda ita sidratul muntaha shine wani wata boda ce da duk wata halittar da take ƙasa in tai sama ba ta wuce wajen ƙololuwarta ta tsaya a wajen daga nan ba wanda ya san me ke sama sai Allah ba wanda ya san sama da nan sai Allah to shine mala'ika jibril ya raka manzon Allah har iya wannan wajen to da ya je sai ya ce mu anan muke tsayawa ba ma wucewa anan Allah ya tsayar da mu kuma iya nan aka ce in rako ka daga nan sai dai in nuna maka hanya ka yi gaba ku kaga wannan yake nuna maka matsayin da manzo Allah ya taka yafi na kowa ba wanda ya je inda ya je sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya yi haka ne dan ya bashi sample na ya je ya san ubangiji sama da sanin kowa in ya so shi ya dawo ya sanar da sauran mutane sallallahu alaihi wa sallama to da haka ba wata hanya da dan adam zai san Allah sai hanyar wahayi ko dai na ƙur'ani ko na sunna amma kawai ka zauna ka ce da kwakwalwa ka za ka gano ya Allah yake Allah ya fi ƙarfin wannan kwakwalwa ba ta isa ta gano Allah ba tunani bai isa ya gano Allah ba ina fata gane domin malamai suka ce tunanin ɗan adam yana sanin abu ne ta ɗayan hanya uku ko abin da ya taɓa gani an gane ko to wannan zai iya suranta shi ko abin da ya taɓa ji to wannan ma zai iya kwatanta shi ko abin da ya taba tabawa yanzu ko da rufe idan ka akai sai aka kawo maka wani abu ka taba ka ji shi baka gan shi ba to amma zaka iya bada dan wani labari game da shi saboda kai ne ka taba kila zaka ce mai kaushi ne ko mai kurzuni kurzuni ko mai laushi saboda ka taba to haka nan inda zaka ga abu koda baka ji wani sauti tare da shi ba zaka iya bada labari domin sakon ganin ya shiga kwakwalwarka kwakwalwarka za ta iya suranta maka ga launinsa dogo ne gajere ne fari ne baki ne kaza ne saboda idanka ya gani to haka ne in ka sansana za ka iya ba da labari a kan sansanansa ƙanshi yake da shi wari yake da shi me yake da shi haka in ka ɗanɗana to shi allah duk waɗannan hanyoyin babu wata hanya da za ka iya kaiwa gare shi ta ita baka taɓa shi ballantana ka ba da labarinsa baka gan shi ballantana ka ba da labarinsa baka sansane shi ballantana ka ba da labarinsa baka lashe shi ballantana ka ba da labarinsa baka ji shi da kunna ballantana ka ba da labarinsa to ashe kenan ba ta hanyar da zaka iya ba da labarin Allah sai in shi ya gaya maka kansa wannan yana daga cikin aqidun ahlus sunna wal jamaa ba a sanin Allah da kwakwalwa ba a sanin Allah da tunani akwai waɗanda su suna ganin ƙwaƙwalwarsu ta isa su gano wa kansu abu to wannan ƙarya ne ba za su taɓa fahimtar daidai ba da haka ina fata an gane to sannan ita ƙwaƙwalwa aji aji ce wani zai iya gano wani abu wani bai gano shi ba saboda ƙwaƙwalwa wani ta fita wani to inda ƙwaƙwalwa za a gane to da ƙwaƙwalwa za a yi aiki kaga babu so da ka mu fahimci wannan ba ta hanyar da za a san Allah ta ƙwaƙwalwa ko ta fahimta amma kwakwalwa tana taimakawa wajen a san Allah amma ita dai bata isa ta sanar da kai Allah ba yanzu idan nassi ya ce maka kaza shine sifar Allah to kwakwalwarka za ta taimaka maka wajen ka fahimci yadda abin yake gwargwadon yadda aka fahimtar da kai dan kada wani ya dauka kuma da ake cewa kwakwalwa ba za ta yi ba fahimta ba za ta yi ba kamar ana cewa kar a yi aiki da kwakwalwa ne a'a za a yi aiki da kwakwalwa amma a iya gejinta a iya huruminta amma ilimi nassi na shari'a shi yake gaba da me hankali da kwakwalwa wannan shine mazhabar ahlus sunna wal jama'a shine abin da musulunci ya tabbatar gabatar da nassi akan hankali ba gabatar da hankali akan me nassi ba wanda abin da yan kalakato suke yi yanzu kenan da su da jauransu wai duk abin da kwakwalwarka bata yadda da shi ba ka karyata to in wannan ne ba za ka yadda da Allah ba saboda baka isa da kwakwalwarka ka gano Allah ba balma ita kwakwalwa musanta da yawan abubuwan da ake faɗa ne game da Allah da yawan abubuwan da ake faɗa game da Allah in dai da kwakwalwa za ka yadda to kwakwalwa ba za ta yadda ba me ya ɗauki kafare zuwa ga kafirci rashin imani cewa su sai sun fahimta da hankali sai suka ga ba zai yiwu ba yanzu tashin alkiyama kafirai suka ce ba zai yiwu ba a iza mitna wa kunna iza turaban wa izaman a inna la mab'usuna khalqan jadida su a tunanin su in mutun ya mutu ya rube a cikin kasa ya zama kasa ba zai yi ya dawo ba suka ce zalika raja'un ba'id annan koman ba zai yi ba saboda da hankali suka kwatanta hankali kuma abin da zai nuna maka kenan ya zai abu ya rube ya lalace ya bi kasa iska ta kwashe shi kuma a ce a dawo da shi to amma ikon Allah ya fi gaban wannan zai dawo da shi an gane ko to haka nan maganar azabar kabari da ni'imar kabari masu aiki da kwakwalwa suka ce ba zai a ce a kabari akwai azaba ko a kabari akwai ni'ima ba babu suka ce ku je ku tona kabarin mutumin da duk duniya ta yi masa shaida mutumin kirki ne a gani za a ga ni'imar za a ji sanyin esin aljanna a je kuma a tona kabarin mutumin da duk duniya ta yadda kafiri ne za a ji zafin wutar suka ce to tunda ba za a ji ba babu su a hankalinsu babu to amma a nassi akwai ko da a hankali babu saboda shi nassi wan hankali ne yana hango abin da hankali baya iya hango shi duk hangen tunanin dan adam bai isa ya hango maka shekara gobe ma bai isa ya hango ba yanzu ba wani wanda ya isa a duk duniya a duk duniya ya ce maka gobe ba yau muna litinin ba gobe talata in Allah ya kai mu ya lissafa maka ya ce gobe talata da karfe kaza da minti kaza abu kaza zai faru da karfe kaza da minti kaza abu kaza zai faru ba wanda ya sai haka hankali 24 hours kadai baya iya ganowa sai dai maka kintace ana tsammanin kaza zai iya faruwa amma bidikka ya ce tabbas kaza zai faru wallahi bai isa ba ba hankalin da ya isa amma nassi ne zai gaya maka abin da zai faru shekara miliyan nan gaba yanzu tashin alkiyama da za ta faru qur'ani ya faɗi yadda za ta faru da duk abin da za a yi a ciki amma kuma kila nan da shekara dubu kafin a yi amma nasu ya gaya maka amma hankalin dan adam bai isa ya gano maka gobe dot da karfe kaza kaza zai faru ba bai isa ba sai dai kawai yayi kyantace ana sa rai ta yu ya faru ta yu ba zai faru ba shi yasa Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu kada ba ran da ta san me za ta yi gobe babu to kaga wanda yake nuna maka hankali kanin nassi ne nassi wan hankali ne tazararsu ma ba ta kusa ba to da ka hankali ba zai iya gano me zai faru a kabari ba amma nassi zai gaya maka hankali ba zai iya gano maka me zai faru nan da shekara dubu ba amma nassi zai gaya maka yanzu abubuwan da annabi ya faɗa suke faruwa a yau sama da shekara dubu ya faɗe su za su faru kuma ga suna faruwa da hankali ya faɗa ko da nassi da nassi Allah ya ce masa za a yi kaza ya faɗa kuma ga abin yana faruwa ina fata an gane to da wannan zamu gane lallai nassi shine gaban hankali duk lokacin da shari'a ta ce kaza ka aje hankalinka ma'ana ka fara yadda da abin da shari'a ta faɗa sannan sai ka zo ka nemi bayani da sharhi sai a wayan maka da kai amma ka ce ban yadda ba saboda hankali na bai ɗauka ba saboda ban gane ba saboda ni a hankali na ba zai yi ba to ka shiga halaka inda wannan zaka bi Allah ma sai ka ce babu domin akwai waɗanda su hujja su ta cewa ba Allah saboda hankali ba zai yadda da cewa akwai abin da ido bai gan shi ba kunne bai ji shi ba hannu bai taba shi ba hanci bai sansane shi ba baki bai lashe shi ba haka da wannan suka ce babu Allah haka dai wannan shine abin da Imam Tahawi yake tabbatar mana nan yake kuma wayan mana da kai la tablughuhul awham zato baya kaiwa ga Allah wala tudrikuhul abham fahimta bata gano ya Allah yake sai ce fallahu subhanahu wa ta'ala shi Allah mai girma da buwaya la yuhatu bihi ba a kewaye shi da sani fallahu a'zamu min kulli shay'in domin Allah ya fi komai girma subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya idan aka ce girma girma iri biyu ne akwai girma na zaci akwai girma na isa to duka biyun Allah ya fi kowa girma na zati da girma na me isa an gane ko yanzu zaka ga wani tsamurarre a ce amma babba ne fa babban mutum ne ana nufin babba a jiki babba a me isa to amma kuma wani zaka gan shi rushe shi a ce ai babba ne har babba ma ake ce masa babba ko to ana nufin girman jiki to shi Allah girman zati da girman iko di ya fi kowa uluwu sifa da uluwu zati uluwul qahri da uluwu sifa an gane ko a uluwu zati mana Allah ya fi kowa girma na zati ya fi kowa girma na isa subhanahu wa ta'ala shi ya sa ubangiji ya ce ya alamu ma bai na aidihim wa ma kalfahum ubangiji shi ya san duk abin da ke gaban bayi da abin da ke bayansu ya san ka ciki da bai ya san ka gabanka da bayanka amma wala yuhituna bihi ilman su ka bayi basu isa su san Allah ciki da bai ba Allah ya fi karfin a san shi ciki da bai an gane ko da aka kana sanin Allah ne gwargwadon abin da ya so ka sani tattare da shi amma abin da bai so ka sani ba ba za ka sani ba sannan baka isa ka ce ka san shi ciki da bai ba ba a yi wa Allah wannan subhanahu wa ta'ala kamar bambanci ne tsakanin idrak da kuma annazaru za a ga Allah amma ba a ƙare masa gani shi yasa kalmar idrak tana nufin gamewa da gani kare masa kallo ba bahaushe yana cewa na kalle shi na kare masa kallo ba to Allah ba a yi masa wannan kuma duk abu mai kwarjini ma ya fi karfin a yi masa wannan karamin misali da malamai suke bugawa don a gane kamar rana rana ta fi karfin ka kare mata kallo ka ce ka zira wa rana ido kai mata kallon kurulla ta fi karfin wannan to Allah ya sa maka karamar halitta daga cikin halittunsa ya sa mata kwarjini ta gagara kai mata irin wannan kallon na raini ballantana shi subhanahu wataala an gane ko to da haka Allah ana ganinsa amma ba a ƙare masa kallo ana saninsa amma ba a kewaye shi da sani ka ce ka san Allah ciki da bai wannan ƙarya ne an gane ko domin ya kore yiwuwa haka ga zatinsa wala yuhituna bihi ilman fallahu subhanahu shak fauzan yace shi Allah mai girma da buwaya yu'lamu ana saninsa walakin la yuhatu bihi amma ba a kewaye shi da sani subhanahu fallahu a'zamu min kulli shay'in da haka Allah ya fi komai girma girman zati da girman isa fala ya takayyaluhu al-fikru kwakwalwa bata isa ta suranta yadda Allah yake ba wala yajuzu li insanin ay yaqula fillahi illa ma qalahu subhanahu an nafsihi baya halatta ga wani ya faɗi wata magana game da Allah sai in Allah ne ya faɗa idan Allah bai ce yana da kaza ba ba a cewa yana da shi in bai ce ba shi da shi ba ba a cewa ba shi da shi ma'ana sifofin Allah da ayyukansa ba kai kake shata ka faɗa masa ba sai abin da ya faɗa idan ya ce yana yi to yana yi yana da shi yana da shi baya yi baya yi ba shi da shi ba yi da shi da nas'i an gane ko Allah ya ce yana da hannu yana da hannu shi ya gaya wa kansa ya fi kowa sanin kansa kai dai kawai ka'idar shi ne ka yadda duk abin da ya ce yana da shi ba irin na kowa ba ne domin ya ba mu basic ka'ida laisa ka mislihi shai amma duk abin da ya ce yana da shi yana da shi kar kai masa tawili qul a antum a'lamu amillah ku kuka fa Allah sani ko shi ya fi ku Allah ya fi ka sani da haka in ya faɗa haka ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah yana da ilimi ku ba ku da ilimi domin wa ma utitum min al-ilmi illa qalila aw qalahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haka nan ba a gaya wa Allah abu sai abin da annabi ya faɗa masa idan annabi ya ce Allah yana da kaza magana ta ƙare dole ka sallama domin sanin annabi ga Allah ya fi sanin kowa idan annabi ya ce Allah bai da kaza to bai da shi ba wani kuma wanda ya isa ya faɗa to mu rike wannan ka'idar za mu zauna lafiya da wannan ake bawa Allah haƙƙinsa kuma ake sanin Allah waɗannan ka'idojin wanda musulunci ya gindaya na aƙida kar ka yadda ka shiga babin falsafa zaurancen magana irin abin da zaka ga sufaye suna yi wanda kwakwalwa ma ba ta ganewa shi kansa mai faɗan ma bai gane ba ta wani malami ne yana karantarwa a sakandare to kasa a ka'ida idan aji ba kowa firinsifal in ya fito ya kewaye ya kewaye duk malamin da ya gani zai rarumo ya ce je ka rike min can ajin to a haya islamic ce shikenan firinsifal ya fito ya kewaye ya kewaya sai ga wani aji ba kowa kuma ajin nahawu ne da su arabic grammar to sai ta ku staff room sai ya samu wani malamin tajwidi sai ya ce akar maka Allah zo ka je ka rike min ajin can nahawu ne da su yace ranka ya dade wallahi ban iya shi ba yace ba komai je ka gwada shikenan malami ya zo ya ce mere da ku suka ce mafi'ulin li ajalihi shikenan malam ya rubuta mafi'ulin li ajalihi a allo ya zo ya yi kwatancensa ya kwatancensa can wani ɗalibi ɗan ƙwarilla can ya ɗaga hannu ya ce agar makan lawo ban gane ba ya ce wallahi ni ma ban gane ba ni ma can aka in zo in gwada to kaga ya za a fahimtar da mutane abin da kai ma baka fahimta ba to wannan shine tauhidin sufaye kaga ai ta nunkun nunkur ai can laula kaza la kana kaza laula kaza duk a cika ka da laula shi bai gane ba ya dada batar da kai to amma in za abu abinda annabi ya koyar da sahabbai tauhidi da nassun qur'ani da nassun sunna mutum komun dakikancin sa ko dutse ne kai sai ka fahimta saboda abu ne mai sauki eh ne ko a'a ne e ga nassin da ya ce e a'a ga nassin da ya ce a'a amma a koma ai in an ce yana da kaza to kenan ya zama yana da kaza to da ya zama yana da kaza ai da ya zama haba da Allah wannan ko baubawa ya yi irin wannan kwatancen ya za a ka fahimci Allah yo ba Allah ba ko turmin gidanka ba za ka gane shi da wannan kwatancen ba to da an ce ba akwai wani salon zance ba muna yara ina jin akwai wani littafi baba da inna ana karantarwa a a ciki akwai salon magana ko wanda ake cewa menene in hau gadani sarki ne da kai sarki ne da ba a kada maka tambari ba a kada min tambari ni kasuwa ce da kai kasuwa ce da to da irin wannan kwatance zaka san Allah da kai kaza ne to da ba kaza ba to da kai kaza haka fa da wannan ake cewa za a karantar da tajwid da tauhidi a littattafan falsafa wanda asali an samo waɗannan falsafofin ne daga mutanen da su ba su yarda ma da Allah ba su wannan hanyar suka bi suka kore wa Allah sifofi idan ka ce Allah yana da kaza to kenan yana da kaza to in yana da kaza to kenan ai kaza kenan to da haka a ƙarshe saƙon shine ka ce bayi da kaza to za a tafi a ƙarshe ka ce kai ma babu shi kenan wal iyazu billah Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta za mu tsaya a wannan gaba ta tara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi gaba ta goma qauluhu wa la yushbihu al anama wassalamu alaikum wa rahmatullah